الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا wannan ita ce ƙarshen tambayoyin da kafiran makka suka yi wanzan Allah sallallahu alaihi wa sallama da turawar yahudawa da wasu mushrikan makka jahilai ne ba su da ilimi suka je samu yahudawa don manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana makka aka saukar da wannan sura da muke karantawa sai su je su samu yahuda ko ne fa malamai mu abin da muke yin nan mutumin nan namu san halin da abin yake ciki ba ko ne malamai ko ne masana sai suka ce ku je ku tambaye shi abubuwa guda uku idan ya bada amsar su annabi ne in bai bada amsar su ba annabi bane na farko ku tambaye shi rai na biyu ku tambaye shi akwai wasu samari na wani zamani wanda wani sarki azzalimi ya tilasta su bauta wa gunki suka ki yadda yace zai halakar da su suka shiga daji menene labarin su ya gaya muku sannan akwai wani basarake wanda iya yamma sai ya kai iyakan duniya wato atlantic a lokacin shi ne iyakan duniya in ya yi gabar sai ya kai matukar inda mutane suke zama wato iyakar duniya inda ake zama waɗannan to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya musu labarin was'alunaka anir ruh qul ruhu min amri rabbi ma utitu min ilmi la qalila suka ce to a ba mu labarin samarin nan sai ce zan ba ku labarin su gobe to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai faɗi insha Allah kowa ya ji ba ko da yake magana sa kullum insha Allah ne to sai aka yi ta kwanaki sai zo ah gurin ba ta bane har yanzu to sake dawowa gurin ba ta bane har yanzu har kwanaki goma sha sai lokacin da Allah ya ga dama ya kawo masa labarin filla filla filla ya gaya musu kamar yadda muka karanto labarin bai samarin sannan sai aka ƙara musu wani bayanin da ba su sani ba abin da yasa aka dakatar da wannan magana aka yi kwana goma sha ba a kawo ta ba saboda ba a ji manzon Allah ce gadan illa gadan insha Allah ba to bari a gaya muku ai yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake bawa mu ne ba shine da al'amari ba al'amari yana hannun mu sai yadda muka ga dama muke yi shi yasa muka dakatar da wannan wahayi kwana goma sha ba mu kawo masa labarin ba bari ku ji annabinku da kuke wa kirari wanda ba kamar sa annabi Musa mai magana da Allah bari ku ji yadda labarin ya faru gare shi ma sai da aka shi da wani bawan Allah ya sanar da shi abin da bai sani ba in ba ku san ikon Allah ba sannan aka kawo labarin shi Khadir sannan kuma yanzu zamu shiga labarin shi Zulkarnaini kamar yadda muke faɗi dai wannan sura dama sura ce ta ladabi na walittaka da muridanci da shehuntaka da karamomi da ma'arifa na sanin Allah an buga mana lissafai abubuwa da iri-iri wanda muka karanta nan shi Khadir wanda muka yi maganarsa muka gama ba annabi ba ne a wurin arin marifati waliyi ne kuma Allah ya saba yin haka shi Allah yadda ya ga dama yake yi cewa ya danka annabin Allah ulul azmi na rusuli na uku daga cikin manyan bayin Allah a danka shi wani bawan Allah wanda ko sunansa ba a faɗa ba ya sanar da shi abubuwan da bai san su ba wannan iko ne na Allah kamar yadda abin ya ta faruwa ma a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda hakim ya rawaita cikin mustadrak nasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata yana zaune da sahabbai ce na ji numfasawan Allah wajen Yaman sahabbai suka ce numfasawan Allah sun ce eh akwai wani bawan Allah sunansa Uwaisul Qarani manzo Allah ya sifanta shi ya sifanta shi ya sifanta shi ya sifanta shi yace kai kam Umaru da kai da Aliyu ma za ku sadu da shi a filin hajji amma in kun sadu da shi ku roƙe shi ya muku addu'a mutum ne fa zalla kar ka manta sai na umar kuwa duk duniyan nan a cikin musulmi mutum ɗaya ne kawai ya fi shi shine abubakar aliyu kuma daga umar din ba wanda ya fi shi in ka ce usmanu ya fi shi gaskiyar ka don usmanu shine ya riga shi ya zama khalifa in ka ce ya fi usmanu gaskiyar ka don shi aka fara kira wajen zaɓe to shi kenan maza Allah ya bar duniya abubakar ya kama mulki shekara biyu da wata uku ya wuce sai na umar kullum ya je haji sai ya tambayi mutanen yaman mutanen karam sun zo ce sun zo akwai uwaisul karani ya zo ce bai zo ba har shekaran aka dace ai uwaisul karani ya zo ya zo eh, ina zan sadu da shi yana tare da babban wazirin sai na ali aka ce yana bayan wa'ancan duwatsu sai suka je suka samu uwaisul karani a bayan waɗancan duwatsu yana kewa raƙuma sai suka dube shi suka ce kai ne uwaisul karani ya ce ni ne uwaisul karani ya ce ni kuwa ni ne warudul khattabi khalifa manzon Allah bayan abubakar wannan ɗan uwan manzon Allah ne sulkinsa ne babban babban sahabinsa ne ali ibn abi talib mun zo wurin ka ne yace to madalla sannun ku da zuwa yace yanzu duk yadda annabi ya kwatanta ka haka muka same ka muka ganka yanzu kai ma ka san annabi yadda annabi ya san ka dinnan kai ma ka san shi haka yace annabi wa ya san shi ai ko ku ba ku san shi ba ai ko ku ba ku gan shi ba ma ra'aytu ma min rasulillahi illa zillahu kan mutum da yana wucewa kaga inuwarsa tana bin ga kai ga kunne ga hannaye ga gawa abin da ka gani kenan ba ga manzon Allah ba suka ce har abubakar yace ko abubakar ko abubakar shikenan sai aka yi ta maganganu dai sai yake zan maka wa'azi umaru kamar da hankali Allah ya dora maka nauyi yayi ta masa wa'azi yayi ta masa wa'azi na bari yana kuka ka ji wani bawan Allah daga cikin waliyai wai yake wa babban sahabi wa'azi har yana kuka dai ya umaru umaru yana wa'azi yana kuka yana ce laita ummaka lam talidka shikenan sai suka dauki riguna suka ba shi ta kun ganni tsirana ne za ku bani riguna to ga kuɗi yace ba da kuɗi ne kuka ji to annabi ya ce kai mana addu'a yace to zan muku addu'a da ku da dukkan al'umma gaba ki daya yayi musu addu'a shi waytul qarani zai juya zai ta suka ce ai mu gaji da dance da kai bata wanda yake tare da Allah ya ɗebe kewa da wasu mutane shike ne tawabunsa to wannan irin abubuwa Allah ya saba yin su ya ɗauki babban mutum ya danka shi hannun mutumin da bai isa komai ba ya nuna masa isa kuma ya zama ya isa din sai haka waliyai suke waɗansu abubuwa ne na asirin Allah a yadda Allah bai ya umarni da su sai su yi su kamar yadda na faɗi wani lokaci su security ne na Allah a, idan Allah ya nuna musu yadda sai su yi kawai wa yas'alunaka an zulqarnain wannan labari ko yanzu an koma kan maganar zulqarnain shi ma zulqarnain shi ma ba annabi bane domin haka malamai suke rubutawa suna ce annabi ne wasu sun ce ba annabi bane to dai magana mafi rinjaye dai shi ma wali ne basara ke sarki mai adalci wasu an zulkarnain suna tambayan ka labarin zulkarnain ya rasulallahi ul ga ya musu sa'addu alaikum minhu zikra eh da sannu zan karanta muku wani daga cikin labarin zulkarnain إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli shay'in sababa ubangiji yace labarin zulkarnain nake ga maka ya rasulullahi mu muka bashi mulki a bayan ƙasa muka hore masa komai da komai a bayan ƙasan nan muka taimake shi da haske muka taimake shi da duhu su ne suke taimaka masa kuma zai hau girgije ya je duk inda yake so wa atena mun bashi min kulli shay da kowane irin abu sababan na sababin mulki da hanyar mulki da hanyar horewa akan akan duk yadda ya fuskanta
فاتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا واتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب على ثم اتبع فاتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين هامئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا ya ci gaba da aikin da muka sa shi na jihadi na bin kasashen duniya yana yakan sararin duniya yana mai da su ƙarƙashinsa to duk wannan kissoshi da ake mana na waliyai karka yi tsammanin fa waliyan wani zamani sun kai waliyan zamanin manzon Allah ko kusa kadir eh gaskiya ne kadir sahabi ne don ya zo ya gaida manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda ibn abbas ya rawaita tunda ya ga manzon Allah ya gaishe shi ya yi masa mubaya ya zama sahabi tare da walittakan nasa kuma bai mutu ba har yanzu nan wasu manyan waliyai suna ganinsa alif da ɗari tara da wajen saba'in ko da ɗaya ko da biyu shehu mushe ibrahim ya yi rashin lafiya a jidda ya gaishe ya yi magana da shi ya ce bi juddata wa innani saqimu bittuka anni mullakan adimu شخص أتاني من رجال الغيب يؤودني ب... ب... ب... يؤودني بدعوة من قلبي يرحمك الإله بالآفية آه، فقال بي بأن ذاك الخبر أغناني الخبر تجاه الوزر إذا لا يشل الله في جدا wannan daren sai na zama kamar ma babu ni gaba ɗaya kamar ba zan sake dawowa ba na mutu kenan har da na samu sauki sai wani mutum daga cikin rijalul ghaibi ya zo ya gaishe ni yana magana a hankali a hankali yarhamukal ilahu bil afiyati ka kara fi shafaqatir raqiyati a cikin hankali Allah ya sauwake Allah ya baka lafiya Allah nace na tabbata wannan mutum shine Khadir nace masa to ni dai ba na bukatar komai wajen waliyi shau tijani ya ishe ni خطر لي بأن خطر بي بأن ذاك الخدر أنني الخدم التجاني الوزر فحرب بأنا غني خدر وأتونا لك رجال غيبي bayin Allah na ɓoye suna haɗuwa da sauran manyan wali a matattararsu duk da ana nuna mana ne waliyan wannan al'umma sun fi waliyan kowane lokaci daraja kaji kare ma zan nanata ya bi waliyan bani isra'ila ga yadda Allah ya mai da shi balle dan adam wanda ya bi waliyi daga cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma nan gaba in mun fita wannan sura za a kawo mana wata sura a gaya maka mace ma waliya ga yadda Allah yake gaya mata mahaifiyar annabi Isa kenan har mu je inda wata waliya mahaifiyar annabi Musa yadda Allah yake gaya mata in mun shiga surar taha ta gaban ta gaba da wannan din duk dai saboda a hutar da mu jama'ar Qur'anin nan fa shine littafin mu shi littafin mu na aqida shi littafin mu na ibada shi littafin mu na shari'a shi littafin mu na ilimin komai da komai ba muna shan labarai ne kawai ba a'a dole ne mu imani da shi saboda haka karka yadda waɗansu ƴan fashi da makami na addini su raba ka da istighfari da salatin annabi da la ilaha illa su raba ka da waliyan Allah su ba su isa komai ba su raba ka da wanda suka isa a wurin Allah kar a yadda duk wanda ya maka fashin istighfari da salatin annabi da la ilaha wala duk wanda aka yi fashi a duniyan nan ba wanda ya kai kamar ka duk wanda aka yi masa fashi a duniyan nan aka kwace masa kayansa ba samu wanda aka zafa shi kamar ka ba an raba ka da istighfari ɗari biyu da talatin kullum an raba ka da salatin annabi ɗari biyu da sittin da biyu kullum an raba ka da la ilaha ɗari uku kullum wanda istighfari guda ɗaya in ka yi shi Allah ya karɓa duk zunubin ka Allah ya yashe maka kullum kana da su ɗari biyu da talatin salatin annabi guda ɗaya in ka yi shi Allah da kansa ne zai maka salati irin nasa guda goma salatin Allah guda ɗaya ba wanda ya san iyakan ladarsa balle guda goma to an raba ka da salati ɗari biyu da sittin da biyu la ilaha illa guda ɗaya take mai da kafiri ya zama musulmi ɗan aljanna an yi maka bashin sa an raba ka da ɗari uku ba ba ko ba sai zagin waliye sai zagin musulmi sai kafir da musulmi sai kwasar jama'a manzon Allah yana miƙa wa shi dace wannan ba na annabi ne kafirai ne wancan ma ba na annabi ne kafirai ne wannan fashi da makami mafi muni kenan wanda ake yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama da magadansa waliyai a aje wannan ai wani wannan ba shi da amfani ana karanta mana don mu aiki da shi kun sa sun mattaba saban hatta fattaba saban hatta idza balaga maghriba shamsi wajadaha taghrubu fi ainin hami'atin har yaje inda rana take faduwa a ya samu tana faduwa cikin wani ruwa mai bakin tabo a rana kamar yadda zai faɗi anan tana yana ganin waje da in taghrubu fi ainin hami'atin kamar yadda ido yake gani haka Allah yake ba da labari a ƙur'ani don saboda kada manzon Allah sallallahu alaihi ya faɗi wata magana mai tada hankalin mutane ya zama mutane sun yi nesa da shi alhali shi yana kira ne zuwa ga Allah a san Allah ba a san harkar duniya ba amma in ba haka ba rana tana sama tabo yana ƙasa yaushe rana za ta faɗa cikin tabo amma haka ido yake gani in kana cikin teku to sai ga rana ta fito cikin teku ta faɗa cikin teku in kana cikin sahara wato jigawa sai ga rana ta fito cikin ƙasa ta faɗa cikin ƙasa in kana cikin itatuwa sai ga rana ta fito cikin itatuwa ta fada cikin itatuwa yadda idon ka yake gani haka ake gaya maka amma wani lokaci za a faɗa maka yadda a cikin hadisi yadda za ka mai da shi kai ta mamaki kai shiru wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan rana taku Allah yana da wani gari in an jefa ta sai ta kwana talatin bata ƙure garin ba ko ba inda ba ba inda bawan Allah cikin gari inda zaka sa kafa ba bawan Allah wuri ko ba sa sabon Allah sai sahabbai suka tambaya suka ce ya rasulullahi su ko ƴan adam ne annabi yace ai ba su san ma Allah ya halicci Adamu ba ka gaya mana ba sa sabon Allah yaya su suka yi da shaidan annabi yace ai ba san ma Allah ya halicci shaidan ba to irin wannan gashi yanzu an ce rana ta fada cikin yadda ido yake gani cikin ruwa mai tabo amma masu jagorahi masu abin kallo na duban sama mutanen amerika suka ce rana girmanta ya ninka girman duniya sau miliyan da dubu ɗari suka girman duniya sau miliyan da dubu ɗari uku suka ce sun hango wasu taurari wanda sun kai miliyan da duk miliyan talatin da dubu nawa ne suka ce da za su samu su kera wani abun dubawan fiye da wannan za su gama fiye da wannan suka ce akwai jauza a sama tauraruwa ce in an kai wannan rana a wurin sai ta zama kamar irin ɗan tocin nan da likitan ido yake kunnawa a idon mutane don ƙanƙantarta ko abin mamaki wanda suka ƙaryata ayoyin su ne suka gano su nasara kafiran masu karyata ayo mu da mun yi imani ko mun gani ko mu gani duk ɗaya ne amma su wanda suka ce ƙarya ne din su suka gano wa'annan abubuwan mamaki kuma dole a yarda don halittar lalzina ya alamu na wanda zai zaya alamu wanda ya san abu iya yi magana kamata ya wanda bai sani bai shiru to saboda haka duk wannan ana nuna mutum ne kar kai dan ilimi karami ka tara mutane jahilai kana gaya musu ba kamar ka wa fawqa kulli dhi ilmin alim yanzu irin abubuwan nan da ake faɗi na hango taurari a sama da aikawa da kumbo a sama ba ƴan boko ne suke yi ba ba ƴan boko ne a Najeriya suna yi a ilimin su bai kai ba to saboda haka bai kai da kuma su yi musu ba yanzu su dan kadangaren da ake sa aljihun nan in ana magana a ɗauko shi a magana mai sunansa salula kaga ɗan boko ne suke yi to in mutum bai sani bai san yadda aka dole sai ya sallama haka su kwamfuta din nan su satellite din nan duk abubuwan yan adam ne fa suke yi saboda ilimi ne da su to kai dan ilimin ka dan kankani yadda ilimin duniya duk ya kai bai kai ilimin addini ba yadda waɗanda suka ci gaba cikin ilimin duniya to akwai wanda suka ci gaba cikin ilimin addini wane waɗannan domin sun zarce arabul marakuti wannan ko har yanzu na nan kakkawul barakuti sun je aramul jabaruti wajen ilimin addini sun je asrar lahuti wannan kusa nan karkashin aramul jabaruti da nasut haka suke don saboda kada mutum ya yaudari kansa ya zama kamar yadda wani dan uwana ba fulata ne ana zafin rana yana cikin karawar mota a kunda iya condition ya yi sanyi ainihin garin nan da ɗari iyakan yana tsammanin motar duk garin ne gaba daya to almajiran jahili suna tsammanin duk duniya ba malam kamar mana shi kenan kai wannan gari akwai ɗari da aka buɗe sai zafi to saboda haka wa fa kulli zi ilmin alim komai ilimin mutum akwai wanda suka fi shi ilimi ko ya yadda ko bai yadda ba to saboda haka dai ganin da yadda take faduwa a cikin atlantic ta yamma a ido haka yake gani haka aka ba da labari amma wannan hadisi ya warware ko wannan ranar in an jefa ta a wani gaba ba ta magana yadda ido gaba gaba ci waje fi ainihin a ba الرجيم وجعلنها قوما لا يكادون يفقهون قولا وجعلنها قوم حتى إذا مقربة وجدها تغرو في عين هنيئة وجد عندها قوم قل لا يا ذا القرنين إما أن تؤذبه وإما أن تتخذ به حسنا ubangiji sai ya masa wahayin ilhama Allah yana magana da waliyai ta hanyar wahayin ilhama ya yi magana da uwar annabi Isa magana da uwar annabi Musa yana magana da waliyai kullum har manzo Allah yana nuna Umaru yace zamanin da akwai waliyan da Allah yake magana da su in al'umma ta akwai su Umaru nan yana cikin su ko akwai abubuwa da yawa wanda ta bakin Umaru aka ji su kan manzo Allah ya magana da su ya samu mutane قلنا sai muka ce masa ya zalƙarnaini in ma an tu'azziba wa in ma an tattakhidha fihim husna kai musu wa'azi in kai musu wa'azi in sun yadda an baka in sun yadda shikenan sun zama naka in ba su yadda ba an baka dama in kaga dama ka kashe su in kaga dama ka daure su in kaga dama ka sassauta musu duk yadda kaga kai shikenan kamar yadda wancan wali ke ce ma fa'altu an amri wannan ma haka akai da shi
قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربي فيعذبه عذابا نكرا أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا sai zulkarnain ya ce na gode ubangiji na gode amma duk wanda ya tabbata akan kafircinsa ya ce ba zai tuba ba zai tabbata akan zaluncinsa inda shirka la zulmun azim to wannan kan zai gamu da ni zan masa azaba ta ɗauri da kisa fa zai wani azibu sun bai rabbi la rabbihi ko azibu azaban nukura ko wannan azabar da zan masa bata isa ba tun da bai musulunta ba zai koma wajen ubangijinsa ranar tashin kiyama ya masa mummunan azaba وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا أما wanda ya yarda da wa'azina ya yi imani ya aikata aiki mai kyau mana mana misal wa amma mana mana bil salihan falahu jazaa'ul husni wanda duk yayi imani yayi kyakkyawan aiki to ko yana da rai yana da kyakkyawan sakamako ko ya mutu yana da kyakkyawan sakamako inda yayi imani yayi kyakkyawan aiki falahu jazaa'ul husna Allah zai saka masa da aljanna in ya mutu kuma ya bashi ganin zatin sa in ya mutu lil ladina ahsanul husna wa ziyada falahu jazaa'ul wa sanaqulu lahu min amrina yusra kuma a cikin zaman mu da shi na duniya za mu gaya masa magana mai sauki mai sauki mai sauki mai kwantar da hankali tun da yake ya riga ya zama musulmi ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا kuma ya kama hanya daga can atlantic na yammacin duniya sai ya sake tafiya ya yi gabar ya yi gabar sai da ya kai wani wuri inda sahara ce ana ganin ranar kamar tana fitowa da cikin ƙasa kuma ya da waɗansu arna ba su da riga ba su da wando ba su da ɗakuna ba wani abin da ba kuma itatuwa balle su ji inuwa ba duwatsu daga su sai ranar zalla wajda inda kauman lam naqalla min duniha sitra ba mu sa musu wani sitira tsakanin su da ranar ba ga rana tsagwaranta babu dakuna ba inuwa ba duwatsu sai ramuka suke shiga idan idan zafi yayi yawa ko kuma su fara cikin ruwa in zafi yayi yawa kuma ko yanzu akwai arnan da suke tafiya tsirara da sauransu a yawancin wurare da kam shekarun baya a wurare da yawa ma akwai su amma yanzu dai sun yi kaɗan arna masu yawo kawai ba riga ba wando ba ɗaki sun mata ba sabana ta zabala balaga matsali a shamsi ya je inda rana take hudowa wadda inda ha kauman sai ya tadda a suke hudowa din inda ido yake gani sai ya tadda kauman wasu mutane lamna allahun min duniya sitra ba mu sa musu wata sutura tsakaninsu da rana ba ba su da ɗakuna ba su da rumfuna ba su da riga ba su da wando ba itatuwan da za su rufu da su kuma ba duwatsun da za su farki a cikin su sai da irana ta rabu zafi su ga cikin kwazazzabu
كذلك وقد أحطنا بما لديه كبرا kazalik wa qad hadna bima ladayhi khubra haka sai muka gaya mu da yazal karnaini imma an tu'azziba wa imma an tattakhidhi husna kamar yadda muka faɗa maka dai da farko kazalik nan din ma haka ne waɗannan din ma ka kira zuwa ga imani in sun yi imani shikenan in ba su yi imani ba an baka dama ko ka yaƙe su ka kashe su ko ka ɗaure su ka bautar da su ko ko ko ka yafi musu ka kulla amana kenan da su kazalik kamar yadda muka faɗi da farko وقد هدنا بما لديه خبرا muna sane da abin da zurkar da yake ciki da dukkan sha'aninsa in ya yi yamma da ma cikin umarninmu in ya yi gabar da ma cikin umarninmu duk abin da yake ciki a cikin umarninmu yake yi waliyi ne daga cikin waliyai sarki wanda yake sarkin duk duniya gaba daya malamai sun ce sarakuna da aka yi suka mallaki duniya gaba daya su hudu ne musulmi guda biyu annabi sulaimanu da shi zulkarnaini kafirai guda biyu ga buktu nasar da namaruzu kuma da sauran wani wanda zai zo ƙarshen zamani ya mallaki duniya shine mahadi shi musulmi ne shi na biyar ɗin to kaga dai ana ta shirya masa abubuwan haɗa haɗa labari yanzu da ya kullo labari sai ya gama duniya tunda akwai rediyoyi akwai komi da komi ya haɗu da ya kullo sai abin ya zama kawai juyin mulki shikenan lokaci sai kaje ba wancan sai wannan
ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد عنده قوما لا يكادون يفقهون قولا daga nan su kuma sai ya rusa yayi arewacin gabar sai ya taddawa waɗansu duwatsu suna kallon juna bayan suna kallon juna kamar ƙofa guda wato tsakanin suna kallon juna kamar yadda makankari ke kallon ɗan uwansa amma tsakanin su hanyar ne bayan bayan waɗannan duwatsun akwai waɗansu jagun halitta ya juju da ma juju wato ƙasar mongol kenan da yanki na china to sai suka roƙi shi zulƙarnaini hatta baina suddaini wajen tsakanin wajen turkiya da da da turma wajen wajen abin yake sai suka roƙi zulkarnaini sun matta ba sanata ga daga baina suddaini wajen inda haka ruman sai ya tadda wannan wurin mutane masu muni daga cikin ƴaƴan adam ƴaƴan yasif miyagun mutane ne wanda aka ne su aka mummunar ɗabi'a wata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi daga bacci a ɗakin mawatarsa ummul mu'minin Zainab bint Jashin sai ya ce la ilaha illallah la ilaha illallah wailul lil awrab min sharrin qad tarab la ilaha illallah azabu ta tabbata ga larabawa ga sharri nan yayi kusa ya sami su kun gari ya juji da ya juji da mawiyar sun huda sun huda katangan nan kamar wannan huji to sai suna hudawa din suna hudawa da ba samu hanya ba sai hijira tana da shekara kusan ɗari bakwai ɗari shida da hamsin da shida katar suka shigo duniya suka halakar da miliyoyin jama'a musulmai da kafirai duk wanda yake karanta a boko za ka jarumce ta tas da ingilishi kenan da larabci kuma tatar wato jinkis khan su holako bannan da suka yi suka harakar da musulmi suka harakar da malamai suka banna a bayan ƙasa a gari ɗaya an ce sun taɓa kashe mutum miliyan guda da dubu ɗari uku a gari ɗaya kawai harakar da mutane kawai shi ne aikin nasu daga baya dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai hajjan na hazal baitu ba da yajuj majuj kuma sai tura suka biyo bayan su suka zo suka mamaye duk duniya gaba ɗaya su ma suka zama kamar su ɗin suka zama aikin su iri ɗaya amma su ba sa halakarwa kamar yadda ya juji da ma jujin suke halakarwa ala'an ta tsakawa yana bayanin su da ƙara ma makanni fi rabbi khair قال ما مكني في ربي خير فأعينوني بقوة نجعل بينكم وبينهم ردما قال جاب بينكم وبينهم ردما yace wani yan kuɗi za ku tara bi me kuke da shi abin da nake ciki wanda Allah ya bani ya ishe ni kamar yadda annabi Sulaiman yake cewa yana cewa barantum bi hadiyatikum tafrahun yace abin da Allah ya bani ya fi abin da duk za ku kawo mini yadda ya faɗa mutanen bilkisu da suka kawo masa hadiza ba makanni fi rabbi khair in ji zulkarnaini abin da Allah ya ba na mulki da iko da ƙarfi da horewa duk abin da hore mini ai babban alheri ne ya fi yan kuɗin da za ku tara mini don muku wannan aiki amma zan muku wannan aiki ku bani kattima ku aiki ku kawo kayan aiki ni ko zan zan zan zan muku aikin da ƙarfin mulki na ku kuma ku bani kayan aiki da ƙarfi masu taimakawa wa inu bi quwwatin ku ku taimake ni da ƙarfi aqal bainakum wa bainahum radama a zan sanya tsari tsakanin ku da yajuji da majuji in Allah ya so أعطوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا وأيمن بقوة أجعل بينكم وبين الردماء آتوا لي زبر الحديد حتى إذا ساووا بين السدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوا لي أفرغ عليه قطرا yace to abin da za mu yi ku nemo yankin karafe ku nemo karafa yanki yanki na karafa aka yi ta neman yanki na karafa ana tara karfe shi yana taimakawa da mulkinsa gatti suna jidowa da karfinsu aka zo aka jera bulok na karfe aka sa itatuwa aka jera aka jera itatuwa da bulok sai da aka kai faɗin katanga tsakanin dutsen da dutsen aka haɗa sannan ya kai tsawon inda mutum ba zai iya hawa ba ba zai iya hudawa ba da aka jera waɗannan ƙarafe aka sa duwatsu aka sa itatuwa sai aka yace a sa wuta a hura da aka sa wuta ana hurawa da wuta ta kama ta kan kama sai ya ɗauko ruwan tagulla ya mai da shi shine ruwan simintin gina wannan katangar ya zuba ruwan tagulla shi ya zama shine kamar ruwan nan da masu ginin bulok suke zubawa na siminti su haɗa bulok da bulok ya zama ruwan tagulla aka haɗa sai ga wuta tana ci ga ƙarfe yana haɗuwa da itace ga ƙarfe yana haɗuwa da duwatsu ga ruwan tagulla yana kulle tsakanin duwatsu da ƙarfe shikenan sai wurin ya zama baya taɓuwa ya zama katanga wadda ba ta taɓuwa atuni zubar hadidi hatta za ta yi baina sadafaini da ya haɗa tsakanin dutsen da dutsen da itatuwa da duwatsu da ƙarafa ƙara sai ta unfuku to ku hura ku zuga zugi ƙarafuku hatta za da raunaran da duk wannan katanga wuta ta kan kama ko'ina da ko'ina a ƙarafuku hatta za da raunaran ƙala atuni ufirin alaihi ƙitira ƙala atuni ƙitiran ufirin alaihi to ku kawo min ruwan tagulla in zuba akan wannan katangar ya zama maɗauri tsakanin duwatsun da ƙarashen sai aka kawo ruwan tagulla aka zuba ya ɗinke wannan katanga ta haɗe da duwatsu guda biyu
فمستطاعوا أن يظهروا فما استطاعوا له نقبا wa sta'u an yazharuhu wa mastata'u lahu naqba saboda wannan giri gini na ƙarfe da duwatsu da tagulla kuma an yi ginin da tauri kuma an yi shi da tsawo saboda haka wasu tsawon ya zaru ba su da iko su haura wannan katanga mai saɓi ɗari biyu ba su da ikon su huda wannan katanga mai faɗin saɓi biyar ba su da iko su haura ba su da ikon su huda shikenan an sa tsakani kenan قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء
وعد وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا dama haka gwamnatin kirki take ai mata kuka ta taimaki mutanenta da abin da zai halaka su ta shiga tsakani ta yi musu maganin abin da zai halaka su kuma ta nemo musu abin da zai raya su saboda ƙarfin da Allah ya bata kada ta zama kamar gwamnatin daga yanunsu ga wanda za ku bauta wa ku bar Allah in ba ku yi ba zan kashe ku gwamnati ta ɓaci kenan mai sauki saukin ba mai kashewa ɗin ba mai kwace kayan mutane irin mai kwace jiragen nan da muka wuto to ta kirkin irin wannan za ta tsaya ta taimaki mutane ta shiga tsakaninsu da abin da zai halaka su kuma ta jawo musu abin rayuwa wanda ƙarfinsu ba zai iya jawo musu ba dama ma nan mulki kenan a sunayen Allah cikin fatiha guda biyar akwai Allahu akwai Rabbu akwai Rahmanu akwai Rahimu akwai Almaliku in ka duba haka ya ɗamfara su a jikin addininsa haka ya ɗamfara su a jikin mai yin addinin tauhidi sallah azumi zakka haji addini kenan a rayuwar ɗan adam shi Allahun nan rayuwa kenan gaba numfashi sannan rabbun nan ruwan sha sannan arhamanun nan abinda za ka sha wanda ya fi ruwa kauri bai kai abinci kauri ba kamar nono kamar ti kamar obalti wanda yake matsayin zakka kenan sannan rahimu abinci mai gina jiki ko ko tuwo ko taimako da sauran abinci mai gina jiki almaliku kuma shine nama nama kenan to waɗannan abubuwa in ka dube su jikin ɗan adam ɗin ma haka suke ga rayuwa numfashi kenan in ba numfashi ba rayuwa ga wurin inda za a auna rayuwar in ana shan ruwa to akwai sauran rayuwa amma in numfashi kada yake ba a shan ruwa to an yi kusan mutuwa ga kuma inda za a to na ƙasan dai shi almaliku ɗin nan saboda haka ne in an je haji akan tube komai da komai an zo gidan almaliku ka tube komai da kuma ba rawani ba riga ba wanda yau ka zo wurin almaliku ma'anar almaliku a wannan lissafi namu hannaye da kafafu kenan da kai da kirji da ciki da farji hudu kenan hannaye da kafafu su ne almaliku din kafa ta danne hannu ya jawo in sharri ya taso ka sa kafa kai mai iko ka danne sharri alheri kuma ka sa hannu ka jawo shine ma'anar mulki amma mutanen kake dannewa da kafa ka kashe waɗansu da hannu to mulki ya ɓaci to saboda haka kaji zulkarnaini ya taimaka musu ya gode wa Allah da ya bashi ikon wannan irin taimakawa abinda Allah ya bashi ya fi dan abin da za su tara masa kuma ya yi yanzu ya gama ya gama ya gode wa Allah yace haza rahmatun min rabbi yin wannan aiki tare da taimakon Allah a kiyaye bayin Allah halaka a shiga da kayan su da ya juju da majuju wannan rahama ce daga Allah Ubangiji na wanda ya bani dama na yi wa bayinsa na gode wa Allah haza rahmatu min rabbi amma ba kar ku yi tsammanin wannan gini zai tabbata har tashin duniya a in lokacin tashin duniya ya yi kusa gini zai rushe haza rahmatu min rabbi fa idza ja'a rabbi ja'alahu dakkan in lokacin tashin duniya na alƙawarin Allah ya zo kusa to Allah zai rushe wurin ya juji da ba juji za su shigo to shine suka shigo hijira tana da shekara ɗari shida da hamsin da shida ta tahar kenan ko ta kuma daga nan abin ya ci gaba har ya kawo zamanin shigowar turawa aka kuma yanzu ana gaure din nan وتركنا بعضهم يموج في بعض وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا in lokacin ya yi an rushe wannan katanga ya juju da ma juju sun shigo to turawa ma za su zo su mamaye duk duniya gaba ɗaya duk a gauraya musulmi kafiri munafiki azzalimi mutumin kirki wanda yace yana da Allah yana bauta masa wanda yace yana da Allah baya bauta masa wanda yace ba bashi da Allah duk ana gaure ana ana ana yawo cikin juna ayi gabar ayi yamma ayi kudu ayi arewa ana haduwa ana taro musamman a majalisar dinkin duniya ba don yawa zai muju fi ba in kaga wannan ya zo to lokacin tashin duniya fa yayi kusa to wannan abin da ya zo to sha'anin bayin Allah waliyai ilimin addini dama an kasa shi kashi uku akwai islam akwai iman akwai ihsan wato islam shine ilimin gama gari na kowane musulmi na kowane malamin musulmi na kowane musulmi na kowane malamin musulmi islam kenan ilimin imani kuma wato na manyan malaman tauhidi shine masu ilimin imani masu ilimin ihsani kuma shine ilimin marifa wannan ba a samun sa komai ibadar mutum komai karatun mutum sai ya haɗu da wani bawan Allah ya bi shi kamar yadda aka ce Musa ya bi wani saboda haka sai ka samu wanda Allah ya yarda da shi kamar yadda misalin da aka yi na kwanan baya cewa dan Najeriya yana da iko ya shiga ko ina a cikin Najeriya kuma yana da dama ya gida a ko ina a Najeriya amma bai da iko ya shiga fadin shugaban kasa sai da wani babban dalili na yarda ko an yarda da shi ko wanda aka yarda da shi ya yarda da shi abin da aka kawai don ka ɗan Najeriya komi mulkinka komi kuɗinka ba za ka shiga gidan fadar Najeriya ba sai dai da kalmar yarda an yarda da kai an yarda ka shiga ko ko wanda aka yarda shiga an yarda ya shiga shi ma ya yarda ka shiga ta saboda haka ne waliyai kullum an faɗe su aka ce aho mutanen nan da Allah ya yarda da su radiyallahu anhum to in kana so ka shiga fadan Allah ka bi su ko kai kare ne za ka shiga fadan Allah in ka bi su balle fa kai mutum balle kana tauhidi balle kana sallah to wannan shine ilimin ma'arifa bambancinsa su duk ilimin iri ɗaya ne amma akwai hawa hawa kamar yadda musuluncin gaba ɗaya an yi masa hawa goma amma na walittaka a ciki hawa tara ne in ka karanta suratul azabi zaka ji an ce innal muslimina wal muslimati to na kowa da kowa kenan to za a ga wasu tara na khususiyya bayan wannan guda ɗaya innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجا والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات شيني مقامي نكر شيني ذكر الله duk mai son zuwa ta yabi masu zikirin Allah waliyai kenan masu shigar da mutane fadan Allah to haka abin yake wannan ayoyin Qur'ani kenan in an koma istinbadin malamai shi ma haka din zai zama tara wato a samu islamul islam imanul islam ihsanul islam zango na farko kenan an gama da makamul islam sannan an shiga makamul iman kuma a samu islamul iman imanul iman ihsanul iman to iyakan kowane waliyi baya wuce nan iyakan sidi abdul qadir shine babba daga cikin waliyan Allah kamun khatmul khatmul awliya yi bayyana iyakan inda ya kai kenan rannan ran juma'a da yamma ya dawo gidansa ya zauna akan kujera shi alhamdulillah yau kafa ta ta taka wuyan kowane waliyi a duniya kadami hazihi ala raqabati kulli waliyyin lillahi duk duniya duk inda wali yake sai da sun koyar da kai a lokacin ya zama gidan rediyo kenan duk mai rediyo ya ji shi ya zama gidan rediyo na walittaka to duk inda wali yake a duniya ya zama mai rediyon walittaka shi ma ji sai kowa sun koyar da kansa ana minhum ana minhum kowane wani sai sun koyar da kansa ni ma ga kai na ataka ni ma ga wuya na ataka to wannan wajen karni na bakwai kenan a wajen karni na goma sha biyu an shiga na sha uku aka samu khatmul awliya'i to daga nan kuma aka ƙara sauran aka shiga islamul ihsani imanul ihsani ihsan ihsani harin da ake ciki kenan yanzu duk waɗannan abubuwan mamaki da kuke ganin nan wato tarkacen hakikar muhammadiyya da walittaka take zubarwa ne ake ɗiba a juji da irin wannan abubuwa duk karama ne mutum ya tafi a sama ai da karama ne ko mutum ya bude ido ya ga makka ya ga madina ana sallah ai karama ne da ko yanzu karama ne a an zubar a juji ko arna zai su dauka an wuce nan yanzu yanzu abin da yake karama kaso Allah kaso annabi kaso aikin Allah kaso aikin annabi kar kowa ya kauda kai akan wannan shine karama amma in baka yi maka fashi fashi fashin addinin ka ba babu karama kana nan a matsayin ka na farko muqamul islam din kenan saboda ka ya kamata mu yi wa junan mu nasiha annabi adam ya yi mutum biyu mutum biyun nan Allah ya kira ya kira ɗaya khairul bariyati duk wanda na halitta ba ka wannan a daraja innal ladina amanu wa amilus salihati ulaika khairul bariyati mu'mini kenan Allah ya nuna ɗayan ko ce duk abin da halitta ba kan wannan amu ne innal ladina kafaru min ahli kitabi wal mushrikina fi nar jahannam kam sharrul bariyati to to da yake dukkan su gabaki da ƴaƴan mutum ɗaya ne to Allah yana son Adam yana son ƴaƴan Adam ko da yake waɗansu sun yi hauka yanzu dan abokin ka ya zama haukaci ai duk da haka dai kana son sa ko dan masoyin ka ya zama haukaci ai duk da haka kana son sa saboda haka Allah yana son hakka jiran ma yana son su don ƴaƴan masoyansa ne Adam to sai ya ba su ilimi mai yawa amma na sanin halitta da yake su sun fi kulawa da halitta ne amma su khairu bariyati da yake mutanen zuwa wajen Allah ne ba su damu da halitta ba ba su damu da kayan kasa ba ko kayan sama Allah kawai suke nema kamar yadda abin yake fa minan nasi mai kuma bana atina fid dunya wa ma la ilaha illa karak ai yayi musu hawa biyar su mutanen waɗansu duniya kadai suka sani kamar yadda muka karanta a farkon sura inna ja'alna ma al-ardi zinatan laha duniya kadai suka sani ba san wani abu da duniya ba ko Allah ba san shi ba sannan wai sun san Allah amma duniya suka sani ba san lahira ba sun san Allah sun san daɗin duniya amma ba san lahira ba waɗansu kuma su ne wa minhum mai wa minhum nasu yaqulu rabbana atina fid dunya kenan wa ma lahu bil akhirati min khalaq na uku su ne suka san daɗin duniya da gani da ɗanɗanawa sun san daɗin lahira da imani suna wuce rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar Allah ka ba mu jin daɗin duniya ka ba mu jin daɗin lahira ka kiyaye mu azaban wuta hawa na uku kenan sai waɗansu na hudu suka ji Allah yana cewa yadda kuka ji an ce muku aljanna tana da daɗi akwai abin da fi ta daɗi wa ridwanun min Allah akbar zalika huwa al-fawzul azim samun yardan Allah ya fi aljanna da rikuta to ai mu ba za mu tsaya aljanna ba yardan Allah za mu nema ko da za mu sai da kanmu mu samu yardan Allah wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad su ko yardan Allah suke nema hawa na hudu kenan hawa na biyar sai suka ji Allah yana cewa ففروا إلى الله إني لكم من نذير كن قدوا كتفي وجه الله سابقوا سارعوا كن قدوا كتفي وجه الله أشياء إن مكي نما أكو ونوي قبا تومون تفي وجه الله تينا ذاك زامو الله إن ذاك زامو الله قل إن كنتم تحبوا الله فاتبعوني كوي محمد إن ذاك قدوا زوا الله to sai suka gudu wajen Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to sai sai Allah ya ce annabi shi kuma ya hankali ya tafi da su wasbir nafsaka ma allazina yatuna rabbahum bil ghadati wal ashiri min wajha kawai mai mota mai karfi ne da masu hijira ta kai hakuri ka tafi da su wasbir nafsaka ma allazina yatuna rabbahum bil ghadati wal ashiri dun wajha to kowa inda ya sani nan nan ya sani kamata yayi kar a rika rushe addini ana zagin waliyai ana zagin addini duk wanda ya faɗi la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah in kace masa kafiri to in ba kafiri wani kai ka zama kafiri to ka kore jama'an manzon Allah ka ba shedan to saboda haka mu mai da hankali mu ake karanta wannan qur'ani mu da muke da wanda ya mutu ya riga ya gani shi an gama da shi mu ake karantawa yanzu ba mutanen makka ba ba wanda suka mutu ba mu ake karantawa wanda ya mutu an gama da shi ya gani yana cewa wa tarna ba'dhum yawma idhin yamutu ba wa nufikha fi suri fa jama'nahum jam'a daga nan ko ba abin da ya saura an yi kusan tashin kiyama kenan za a busa kafan tashin kiyama fa jama'nahum jam'a sai mu tara mutane tarawa an kunsa busan duk gabaki da cikin ju a cikin junan su domin wa nufiqa fi suri fa sai kaman fi samawati wa fi ardi illa man sha Allah busa na farko in an yi dukkan mai rai zai mutu sai da waɗanda Allah ya keɓance su in an gama ko wani suka fi ukure fa za mu kiyamu yanzu sai a sake busawa sai a sake rayuwa kaga busawa aka yi aka mutu kuma a busa din a rayu wani suka fi sirwa jama'a na jama'a nan da sai mu tara mutane tarawa to masu karɓar dariƙa ko ku nawa ne ku ji sharaɗi zan ba ku dariƙa ko ku nawa ne ko ban samu hannun ku na kama ba ko mutumin da baya nan in ya ji wannan sharadi ya karba na bashi da rikar tijjaniya ya je wajen muqaddami ya koya masa yadda zai rika istighfari da salatin annabi da la ilaha illallah safi da yamma wasu kuma rabbika bukuratan wasira cewa ina farko na shiga ba a fita na biyu ba hada da wata dariƙa domin duk dariƙun waliya suna da kyau kamar yadda ba a hada nono da miya kwano daya ba hada tijjaniya da wata dariƙa kuma ba ziyara wasu waliya sai wanda suke cikin dariƙa domin ziyara bara ne wanda ba da gata shi ke zuwa bara kulawa da sallah da inda cikin jama'a girmama iyaye da musu biyayya jam'in wazifa na akwai yan uwa jam'in zikirin juma'a akwai yan uwa ba a shan taba kuma za a yi kwatanta ayyukan alheri ana yi gwangwadon iko ana nisantar miyago duk wanda ya yarda na ba shi daga shi tijali suna ramadan إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم wala ya gari da wannan alhamdulillah na na ba ku daga shautu jan radiyallahu anhu mai ni mutaji ne ko na jaddada masa wallahi wasan bawa ce maza take ce ina fata shi zo min bayani mace ce take haila amma ta ƙara hailan bata yi wanka ba sai mijinta ina tarawa da ita a wannan hali yaya lamarin yake wato mace in ta gama haila mijinta ba zai kwanta da ita ba sai ta samu ruwa ta yi wanka a cikin mazhabobi guda hudu duka amma in miji ya dawo daga tafiya aka nemi ruwan da za ta yi wanka ba a samu ba shi ko yana so ya kwanta da ita to ta samu dama ya kwanta da ita saboda mazhaban zahiri ta mazhaban dawudu zahiri ta dawudu zahiri ta yarda yi haka
malakar tambaya ta biyu ya halatta a tsaya ana jiran lokacin sallah ya yi a tsaya ana jiran wani wanda ko ake jiran wani ma ba liman ba ne a idan lokacin sallah ya yi akwai wasu mutane wanda ba su gama alwala ba za a jira su akwai wasu wanda aka saba yin sallah da su in ba su yi zai ba a cikin ba za a cuci lokaci ba za a jira su saboda jama'a ke nema sallar da mutum ya shi kadai abin da za a bashi in ya cikin jama'a kamar ta 27 za a bashi saboda haka ake neman a jawo hankalin mutane a rigan sallar jami'i amma in ba za a cuci lokaci ba
zuwa gare ga bayan gaisuwa da aka bada alheri aka muka Allah ni ne wani bawan Allah ne dai inda aka sallame shi daga aiki bai samu abin yi ba kuma ina da iyali yake roƙon kai masa addu'a ya samu abin da wannan mutum da sauran yan uwa wanda suke cikin wannan hali duka muna roƙon Allah Allah ya buɗa musu albarkan wannan wata mai albarka albarkan wannan alkur'ani da muke karantawa Allah ya yalwata musu Allah ya yalwata masa yalwata musu duk inda suke musulmi yan uwan masu matsuwa na abinci Allah ya yalwata musu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam albarka alkur'ani da muke karanta albarkan wannan wata alhamdulillah alhamdulillah Allah ji kanmu Allah ji iyayenmu da iyayen iyayenmu da malamanmu da malamanmu da malamanmu ta haka shehunan mu da alheri albarka na sallallahu alaihi wasallam Allah biya bukatunmu da bukatun da suke neman addu'a wurin mu Allah ya kiyaye mu ya kiyaye mu addinin mu ya kiyaye mu mutuncin mu ya kiyaye mu kasar mu Allah ya samu zauna lafiya Allah ba mu alherin duniya da na lahira Allah ya kiyaye mu sharrin duniya da na lahira Allah ya taimaki masu taimakon addini albarka na sallallahu alaihi wasallam Allah ya ji musulmi maza da mata rayu da matattu bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah ya وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخاتم لما سبق ناصر الحكيم لك والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم